أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب حديث حديث شارد عن أبي موسى عليه السلام قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله ya bai da labda abdullahi ɗaya daga cikin bukawar sab'atu na madina ya ba shi labari ya karbo daga abdullahi da abbasin allah ya ƙara yadda a gare su cewa ya yi jayayya da horobu ɗansu kazzari a game da waye abokin annabi musa wanda aka ce annabi musa ya je wajensa kuma wanda annabi musa ya ce masa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda Abdullahi Abbasin ya ce, Ai hariru ne, sai Ubayi ibn Ka'abin ya wuce da su biyu, Abdullahi Abbasin ya kira Ubayi ibn Ka'abin, ya ce da shi, Ni na yi jayayya da wannan abokin nawa a game da waye mutumin annabi Musa, wanda annabi Musa ya tambayi hanya yanzu zuwa yadda zai game da shi. ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatan lamarinsa sai ubayyu ibn kabin yace kwarai na ji manzon Allah yana faɗa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wata ran annabi Musa yana cikin wasu jama'a daga banu Isra'ila sai wani mutum ya zo masa ya ce da shi ka san wanda yake ya fi ka ilimi ka san wanda za a ce shi dinnan ya fi ka ilimi ya ce a'a bai sani ba sai ubangiji ya aike zuwa ga annabi musa warai akwai bawan da yake ya fi ka ilimi shine bawan muhariru fasala musa sabila ilayhi anan musa ya roki ubangiji wata hanya zai bi ya samu ganin hariru wanda yake nuna muhimmancin in ka san wanda yake ya fi ka ilimi ko da a wani waje ne wani bangare ne na ilimin to kai kokari ka samu ka same shi dan ka karba daga ilimin nasa yawa in an ce kai masalan kana da ilimin 99 a duk ilman nan 99 ka fi shi amma shi yana da ilimi daya wanda ya fi ka a wannan to kakka tsaya kai tinƙaho da naka casa'in da taran ka dubo ɗayan da ya fi ka idan ka je ka haɗa ya zamo a ɗarin gaba ɗaya ka fifita ai ka ƙara girma ne ka ƙara girma ne to so da yawa lokacin abin da yakan ƙwari jama'a sai a ce wani in ya san kaza ma ai bai san kaza ba ko ai na fi shi a kaza wai wannan ya iya kaza amma dai bai iya kaza ba a to kai kokari wanda dai ya iya din ka karba ya zama ka hada da wanda kai kake hangen ka iya aka sanya wa annabi musa kifi a matsayin alama bisa gamuwa da hariru aka ce da annabi musa lokacin da ka rasa kifin nan ka dawo a sannan kai dinnan za ka gamu da hariru sai wato ya ɗauki kifi ya sanya shi a cikin wani sauhu ko wani kwando ya tafi da mai taimaka masa shine fatamu ya ce da shi ya ce da yaron nasa ko mai taimaka masa in ka rasa kaga kifin nan ya ɓace ko ya gudu to ka bani labari fakana ya kasance yana bibiyar gurbin kuɓa kifin filbari a cikin kogi sai saurayin annabi musa wato mai raka shi shine yushe ibnu nunin ya ce da shi ka san abin da ya faru ai lokacin da muka huta a gindin dutsen nan har muka yi bacci na mance in baka labarin abin da ya faru daga kifin nan ba wanda ya sa na manta sai shaidan shi ne ya hana in faɗa ma sai annabi musa ya ce ai daman mu wannan abin shi muke nema muna neman inda kifin nan zai fito ne ya ɓace mana suka dawo suna masu bibiyar gurabinsu inda suka biyo suka zo wajen dutsen nan da suka kwanta a suka huta sai suka samu hariru yana bacci ya lulluɓa da tufafi
kana min shani wallazi kasallahu fi kitabi abinda Allah ya faɗa a littafin sa sai ya kasance daga labarin Musa da Hariru
da sana ali bin abdullahi da sana sufyan da sana amr bin dinar قال عبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ya ce da Abdullahi Abbas ان نوفل بكالي hakika Nawfal Bakaliya يقوم yana cewa ان موسى صاحب الخضر cewa Musa abba- wanda aka faɗi kissarsu da Hariru ليس هو موسى بني ba اسرائيل wai annabi Musa da aka aiko ga annabi bani Isra'ila bane انما هو موسى اخر wani Musa ne na daban قال sai Abdullahi Abbas ya ce زم عدو الله makiyin Allah ya faɗi magana da ba gaskiya ba
حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم Eh, ai ubayin da ka'abin ya faɗa mana ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam أن موسى cewa annabi Musa ya tsaya yana mai hudu ba a cikin banu Isra'ila aka tambaye shi a cikin mutane gaba ɗaya waye ya fi ilimi فقال أنا sai annabi Musa ya ce ni خاتم الله عليه ubangiji yana raukance shi إن لم يرد العلم إليه domin bai mai da sanin haka zuwa ga Allah ba haƙƙinsa ya ce wato ai Allah ne ya san waye fi ilimi
فقال له Allah ya ce da shi فلالي عبد a ai ba haka bane ina da wani bawa a mahaɗar koguna biyu هو أعلم منك ya fi ka ilimi قال أي ربي sai annabi Musa ce ya ubangiji من لي به wa zai lamince min in samu ganin wannan bawa da aka ce da ni ya fi ni ilimi
ربما قال سفيان to da wasu ya ne kan ce a wayarsa wa kaifa ne bihi a maimakon wa man ne bihi ya ubangiji ce wata hanya zan bi in samu ganinsa
قال sai aka ce da shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ce da annabi Musa خذ هوتا ka kama kifi فتجعله في wato مكتبه kifin da yake an shanya shi ya bushe a ka sanya shi a cikin sauhu حيث ما فقدت الهوتا duk inda ka ga ka rasa wannan kifin وهو سمى to wa- wanda ake faɗa ɗin a nan yake yana nan wajen وربما قال fahuwa sabba da ƙarin ha'u sakati
وأخذ وأخذ هوتا sai annabi musa ya kama kifi فجعله في ya مكتله sanya shi a wani sauhu kamar yadda aka faɗa masa من ألقى sannan ya tafi هو فتاه da shi da mai taimaka masa shine yusha ibnu nuni حتى أتي الصخرة haska je wajen gindin dutse وضع رؤوسهما suka ɗora kawunansa a kan wannan dutsen فركض موسى annabi musa ya bacci واقترب الهوت kifin nan wanda da har ya bushe amma sai allah ya dawo masa da rayuwa sai ya raurawa فخرج an ce saboda wajen akwai abin da ake kira ainul hayat نعم idanun ruwa wanda wannan ruwan ko matacce ya taba sai rayuwarsa ta dawo sai rayuwarsa ta dawo to faharaja sai kifin ya fito daga sanwan فسقط في ya yi البار tsalle ya haɗa cikin kogi فاتخذ سبيله في ya, البحر ya- سلبا ya kama hanya a cikin kogi tafiya yake a hanya
فأمسك الله عن الهوت جوية الماء sai ubangiji ya rike gudanar ruwa daga kifin فصار مثل الداك sai inda ya bi ya zamo kamar taga فقال هكذا ya wato ya nuna da hannunsa ya ce kamar taga kamar taga فانطلقا يمشيان بقية رحلتهما a annabi musa da mai taimaka masa yusha ibn nunin suka tafi suna ta tafiya ragowar daransu ويوم ويوم da kashe gari ma suka yi da suna tafiya حتى إذا كان من har yayin da الغد kashe garin ya zo قال لفتاه sai annabi musa ya ce da saurayinsa mai taimaka masa yusha'u آتنا غدا kawo mana abin karyawanmu تقلقنا من سفرنا هذا kai نساء wannan wahala wannan tafiya ta wahal da mu mun gamu da wahala a tafiyar nan tamu فلم يجد موسى النسبة annabi musa bai ga wahalar ba ko bai ji wahalar ba حتى جاوز عرش أمره الله sai da ya ƙetare inda allah ya umarce shi
قال له فتاه sai a wannan mai taimaka masa ya ce da shi أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة a ina ka, ka, ka san abin da ya faru ai lokacin da muka huta a gindin dutsen nan فإني نسيت الهوتا kana bacci kifin nan ba sai ya- na ga ya raurau ba ya tsalle ya fada cikin ruwa ni kuma na mance da maganarsa in fada in fada ma وما أنسانيه إلا الشيطان ba wanda ya sa na mance sai shedan أذكرها in fada ma واتخذ سبيله في البحر عجبا ka sai kifin ya kama hanya a ruwa ya shiga ruwa abin mamaki kana lil hutu saban sai wajen ya zamo kamar kwazazzabo wato hanya da za a bi da shi kifin lahuma ajaban su kuma annabi musa da mai taimaka masa abin ya zamo wani abin mamaki gare su alamu alalahu musa zalika ma kunna namji sai annabi musa ya ce da shi daman ai wannan ne abin da muke nema fartada ala asari ma kasasa suka dawo suka fi gurabinsu suna bibiya raja'a ya kusa da har suka asara dawo suna bin gura- gurin da suka biyo hatta haya ila har suka sakharati zo wajen dutsen da suka huta fa iza rajulun sai ga mutum ya lulluɓa da tufafi sallama musa annabi musa ya ce assalamu alaikum radda alai har sai ya farka ya ce assalamu alaikum salam ya amsa masa sallama fa qala a hariru ya ce da annabi musa wa anna bi arka salam kai a yaya ka san sallama banda ina zaton ƙasar da kake ba ta musulmi ba ce
qala ana musa sai ya ce ai ni ne annabi musa qala musa bani isra'ila harun ya ce musan da aka aiko daga cikin banu isra'ila qala na'am Ya, a annabi musa ce kwarai ta tukal limani mimma ullimta rushda a ya ce to me kawo ka ya ce ai na zo ma ne don ka sanar da ni shirya daga irin abin da allah ya sanar da kai shi Mm. qala ya musa sai hariru ya ce da shi kai musa inni ala ilmin min ilmillahi ni Wa ina bisa wani ilimi irin ilimi na allah wanda allah ya sanar da ni shi la ta'lamu da kai ba san shi ba wa anta ala ilmin kai ma akwai irin ilimi na allah da allah ya baka shi la a'lamu wanda ni ban san shi ba qala ya ce la tabi'uka ala an ala ala tabi'uka ala tabi'uka ba ka ban da in bi ka ba qala sai hariru ya ce da shi innaka lan tastati'a ma iya sabara ai tafiya tare da ni ba za ka iya jure ta ba ba za ka iya jure tafiya tare da ni ba wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra ta ya za a ce ka nuna juriya bisa abin da i- saninka bai kai gare shi ba saninka bai kewaye da shi ba ila qawlihi imran har zuwa faɗinsa imra ka zo da abin da yake ba daidai ba ko wala asilaka amra na'am wala a ce laka amra ba zan ba saba ma lamari ba wato anan akwai ruwaya biyu na'am a yuminiya shine imra amma a sauran nusohin amra na'am Eh, akwai imran din da gandi da shi a nimra akwai kuma kafin nan wala a asi sata da duniya insha Allah sabiran wala a asi laka amra na'am an talaka yamshiyani ala sahil al-bahri da annabi musa da hariru suka kama hanya suna tafiya da kafafunsu a gefen ruwa a gefen kogi kama rabbi ma safinatun sai wata jirgin ruwa wata jirgin ruwa zo wucewa da su kallamuhum suka nemi suka yi magana da ba abuta jirgin ruwa an ya'milu cewa suna so su ɗauke su araful qadira masu jirgin suka gane hariru hamalu suka ɗauke shi ba sai ba bisa sai ya biya ba sun yadda za su ɗauke su ba a kan su biya ba kyauta falamma rakiba bin safinati yayin da suka hau a cikin jirgin ja uskurun sai wani tsuntsu ya zo waqa ala harfin safinati ya sauka a gefen wannan jirgin ruwa wala qara fil bahri na qaratan ya koto a kogi sau ɗaya aw na qaratan ko sau biyu ya kurku ruwa qala al khadiru sai ya lura ce da musa ya musa ka kai musa ma na kasa ilmi wa ilmuka min ilmi llahi ilimi na da iliminka gaba ɗaya ba abin da ya rage daga ilimin allah illa yusnu ma na kasa hadal sai ko kamar yadda wannan tsuntsun ya ɗiba da bakinsa daga wannan ruwa na kogi
iz akhadha fasa ba sai ga annabi ga sai halilu ya ɗauki dundurusu ba bala za alauhan a ko gatari ya cire allo ɗaya daga allunan jirgin ruwa lam yafja musa illa wa qalqala alauhan bil qadumi annabi musa kafin ya gane ma me ake ciki ai halilu har ya riga ya cire wannan da allon
qala da wannan hu dindurusun sai annabi musa ya ce da halilu ma sanata yanzu wannan abin da kai yayi daidai wani abu za ka yi haka aw amaluna bi mutanen da yake sun ɗauke mu ba tare da mun biya su ba kyauta suka ce za su ɗauke mu amatta ila safinati amma ka yi nufi ga jirgin su fa kharaqataha ka huda ta tubrika alaha don ka jawo mutanen ciki su jimiya ruwa ya ci mutanen ciki
da abin da ka zo da shi bai dace ba a ka zo da abu wanda ya kamata a tsaya a yi musunsa a in na kalanta sadiya mai sabra hariru ya ce da shi to ai daman na faɗa ma ba za ka iya jure tafiya da ni ba
kala la tuwafizni bima nasitu sai annabi Musa ya ce a'a mantuwa ne ba karka ce za ka rike ni mantuwa ce mantuwa ce wai ba mantuwa wala tufikni min amri usra kakka dora min wahala daga lamari na ka ce akan mantuwa ma sai ka rike ni
kanat al-ula min min Musa wannan ita ce ta farko wadda ta afu daga annabi Musa wadda ya yi ta ne bisa mantuwa
falamma kharaja min yayin da suka al-wadi, fito daga kogin rubi gulamin sai suka wuce wani yaro mai haske yana wasa tare da yara أخذ الخضر برأسه halilu sai ya kama kansa فقلعه ya tumbike shi daga sauran jikin daga ga- yadda kuka ga ya nuna وهو ما Sufiyanu ya nuna da gefen yatsunsa أنه يقدم شيئا kai ka ce yana ɗaso wani abu da ita yana tsunko wani abu da ita haka annabi musa am hariru ya tumbike ya tsinke kan yara
قال له موسى ganin haka sai annabi musa ya ce da shi أقتلت نفسا yanzu daidai ne ka kashe rai tsatsarka wadda ba ta yi laifi ba ba tare da ta kashe wata rai ba قد جئت شيئا ka zo da abin da ba za a ce ba daidai ba abin da kai wannan ba daidai ba ne
قال hariru ya ce da shi daman fa na faɗa ma cewa ba fa za ka iya jure tafiya da ni ba
قال إن سألتك عن sai شيء annabi بعد musa ya ce da shi to bayan wannan in dai har na sake tambaya ka wani abu لا to تصاحبني shi kenan kakka ce kakka yadda ka ci gaba da tafiya da ni أبلغتني لكم عذرا ai ka ka yanke hanzari na in yanzu ka ce ba za ka tafi da ni ba ai kana da dalili ni ne na kasa juriya
فانطلقا suka ci gaba da tafiya حتى إذا أتيا على قرية ayya da suka je mutanen wani gari an ce garin ita ce alɗakiya wasu suka ce a ba alɗakiya ba ce sai suka nemi mutanen garin su ba su abinci
فأبوا- فأبوا يضيفوهما fa aba wani rayyufu ma mutanen garin suka ki yadda su sauke su irin saukar da ake wa bako ووجد فيها جدارا suka sami wani bango a garin يريد أن da يقوم ya nuna alamar faɗowa ma'ina ma'ana ya karkato أو ما بيده sai haruru ya yi haka da hannunsa وأشار سفيان ya mai nuni كأنه يمسك شيئا kamar yana shafe wani abu ne إلى فوق ya sama da hannun nasa haka لو أسمع سفيان يذكر ما إلى ya banji su bayanu ba ya ambaci ma'ilu din nan illa sai ko sau ɗaya ne da yake faɗa mana hadisin ya faɗa da haka amma sauran duk sanda yake faɗa mana ba ya faɗar wannan kalmar ma'ina
قال قوم sai annabi musa ya ce da halin yanzu mutanen da muka zo wajensu ولم يطعمونا amma su ba mu abinci irin wanda ake bai wa bako sun suka hana ولم يضيفونا ba su sauke mu ba أمت إلى حائهم kai nufi ga bangonsu لو zai شئت zai faɗi amma ka tayar musu da shi to ai da ka ga dama sai ka ce su biya ka in ya so ma samu kuɗin siyan abinci eh ma samu kuɗin siyan abinci kai musu haka
قال hariru ya ce da annabi musa to fa rabuwa tsakanina da kai ya daman kai kace in ka sake tambaya ka sake wata magana to na iya rabuwa da kai to gashi kuma سأنبئكم بتأويل ما لم تستطيعوا amma kafin mu rabu bara in faɗa ma ma'anar abin da ka kasa juriya a kai قال النبي صلى الله عليه وسلم manala sallallahu alaihi wasallam ya ce إلا أن موسى كان صبرا mun yi burin ina ma a ce annabi musa ya jure فقد الله علينا من خبرهما ya zamo allah ya faɗa mana labarin su fiye da yadda aka faɗa mana
قال سفيان sufiyanu ya ce قال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce رحم الله موسى Allah cikar annabi Musa لو كان kai سبرا ya hana a ce ya jure قص علينا من in قبرهما ya so a ka faɗa mana irin abin da ya fi tsakaninsu
قال ya ce وقرأ ابن عباس Abdul Abbasin ya karanta أمامهم ملك wa kana amamahum malikun ya hudu kulla safinatin salihatin gasba نعم kira'a da aka ce annabi ma sallallahu alaihi wasallam ya haka ya karanta amamahum qabla malik salihati ba'da safinatin wa hadhi shazbati ni mai mazmata tafsir ko da zanzani
يأخذ كل سفينة صالحة جذبا Mhm, to amma gulamu amma yaron وكان kafiran kafiri ne وكان أبواب مؤمنا iyayensa mummunai ne
ثم قال لي سفيان ibn madini ya ce sufyan ibn uyayna sai ce da ni سمعت منه مرتين na ji wannan daga amr ibn dinarin har sau biyu وحفظت منه na kiyaye shi daga gare shi قيل لسفيان aka ce da sufyan حفظته قبل أن تسمعه tasma'ahu min amrin ka kiyaye hadisin nan kafin ka ji shi daga amr ibn dinarin أو تحفظته من ko a إنسان wajen wani ka haddace hadisin فقال sai sufyanu ya ce إمن أتحفظه daga wa za a ce na haddace ai daga shi abin da dinarin na ji hadisin
وروى أهل عن أمر gairi غيري akwai wanda ya ruwaito wannan hadisin daga abin da dinarin in ba ni ba سمعت منه مرتين na ji wannan hadisin daga abin da dinarin sau biyu ko sau uku وحفظته kuma منه na haddace hadisin ne daga amrubni dinarin
السلام عمر بن سعيد الأصلاني عبر بن المبارك عن معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إنما سمي الخضرة abin da yasa inna ma sunniyal hariru an kira hariru hariran hariran ne أنه جلس على akwai فرس nusa بيضاء.
biyu akwai nusa inna ma sunniyal hariru نعم ya zama hariru din shine na'ibul fa'il Na'am.
akwai kuma nusa inna ma sunniyal harira wato na'ibul fa'il ya zama lamiri ne mustatiri jawaban نعم abin da yasa aka kiransa hariru Na'am.
saboda ya zauna ne akan wani buzu fari فإذا هي تهتز من sai gashi can في خضراء tana rawa daga bayansa ta koma kore
قال الحموي hamawi ya ce قال محمد بن يوسف muhammad ibn yusuf ya ce الكربري firabri حدثنا علي بن خشرم أوه.
عن سفيان بطوله da tsawon wannan hadisin ya faɗi wata ruwaya da ya ba ta kan buhari ba muhammad ibn yusuf shi ne almajirin buhari wanda ya waito buharin daga gare shi da wannan ƙarin hamawi da wakar muhammad ibn yusuf ba wai rubutun buharin ba ne shi wanda ya rubai- wanda suka waito ne suka sa a ciki نعم باب wannan babi ne حدثني اسحاق بن منصر حدثنا عبد عبد- عبد الرزاق اما ورد عن حماد بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول ya je shi yana cewa قال رسول الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce قيل لبني اسرائيل an ce da bani isra'ila ادخلوا الباب ku سجدا shiga kofar garin ariha kuna masu sujjada فقولوا هدة a ku ce abinda kuke roƙo wajen Allah shine a yafe muku a sarya muku da zina- zunubanku suka فبدلوا musanya umarnin da aka yi musu فدخلوا suka shiga suna jan gindi
على bisa أستاذهم tsuwaiwansu وقالوا حبة في شعرة suka ce su abinda suke roƙo wajen Allah a ba su ƙwaya a cikin gashi
حدثني إسحاق بن إبراهيم Mm.
حدثنا روح بن عبادة Mm.
حدثنا عوف عن الحسن وعمر وكلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu hulaira Allah ƙara da gare shi ya ce قال رسول الله manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce إن موسى annabi musa mutum ne mai jin kunya kwarai mai rikon sutura ba ya san a ga wani bangare na jikinsa a buɗe لا يرى من جلده شيء ba a ganin wani abu daga fatarsa da استحياء irin kunyar da yake da ita فآذاه من آذاه sai wanda suka cutar da shi daga wani isra'ila suka cutar da shi فقالوا suke cewa لا يستتر هذا ba wani الرجل dalili da yasa yake wannan rikon suturar إلا من عين بجلده sai ko dan yana da wani aibi ne a fatarsa baya so a gani إما ko بركة dai albaras ne وإما ko ko أمة kudura ce yake da ita وإما آفة ko dai wani aibi ne وإن الله أراد أن يبرئه ubangiji ya nufi ya kubutar da shi مما قالوا daga abin da suka faɗa a- wato ga shi annabi musa فهلا يوما وحده annabi musa ya kaɗaita wata rana فوضع shi ثيابه على kaɗai ya الحجر ɗora tufafinsa a kan dutse ثم اغتسل sannan ya haɗi yana wanka فلما فرغ yayin da ya gama daga wankan أقبل إلى sai ya ثيابه taho wajen inda ya ɗora tufafinsa a kan dutsen nan don ليأخذها ya ɗau tufafin ya sa وإن الهجرة أداة Wa- كل hakika wannan dutse ko hajara sai zama dutsen nan yana gudu da tufafin annabi musa
فهذا موسى عصاه sai annabi musa ya riƙe sandansa ya bi sanda dutsen nan a guje فدعا له يقول ya haɗe yana cewa ربي هل kai dutse ka ban tufafina ka tsaya ɗau tufafina أتنت إلى ملئ من بني إسرائيل dutse dai tafiya yake yi ta tsayawa har sai da ya kai taron banu isra'ila inda banu isra'ila suka taru فرأوه suka عريانا ga annabi musa ba wani tufafi a jikinsa أحسن ما خلق suka الله ga ashe fatarsa ta fi wato shi dinnan mafi kyan halittar Allah ne abinda Allah ya halitta ne wa abra'ahu mimma yaquluna mafi kubuta daga abin da suke fada وقام الحجر a sannan ne dutsen ya tsaya وأخذ ثوبه annabi musa ya ɗauki tufafinsa فلبسه ya sa tufafin ونفك بالحجر ضربا ya haɗu yana dukan dutsen da sandansa والله إن في الحجر لندبا wallahi akwai gurbi a cikin dutsen daga gur- gurbin dukan da annabi musa ya yi masa guri uku ko guri hudu ko guri biyar ذلك قوله wannan shi ne faɗin ubangiji يا ya waɗanda yake sun ba da gaskiya kan ku zamo kamar waɗanda suka cutar da annabi musa allah ya fitar da annabi musa daga abin da suka faɗa وكان عند الله ya kasance mai matsayi ne a wajen allah koyaushe galibi an samu bawa na Allah wanda yake da matsayi wajen Allah to ba a rasa wanda za su cutar da shi wani wanda shi daga wanda suke ake ganin ma na sani domin wannan banu Isra'ila ai ana ganin su ne mutanen annabi Musa amma kuma ga su su ne masu cutar da shi da irin wannan to da sana shi umartu anil a'amashi قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله رضي yace الله ya ji عنه Abdullahi bin Mas'udin Allah ya kare da gare shi قال yace قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما manzo Allah yayi wani rabo فقال رجل wani mutum yace لا أبي
wannan ba dan Allah ya فأتيت النبي صلى الله عليه ya ce sai na وسلم ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallama فخبرته na ba shi labari فغضب sai manzo Allah ya fushi حتى رأيت الغضب har na ga alamar fushi a fuskarsa ثم قال sannan ya ce Allah ya kan annabi Musa بل أوذي بأكثر an cutar da shi da fiye da wannan فصبر amma ya nuna juriya
باب a babi a cikin kisa annabi Musa ne cewa wa a wajen zamani Isra'ila ba fata wa alaƙomin ya kuna ala asdami lau in ƙetarar da banu isra'ila kogi suka je wajen wasu mutane da suke dukufa wajen bautar wasu gumaka nasu
متبر inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fi خسران As- abin da suke cikin su asara ne وليتبروا a a wani wajen an yi amfani da fi'ilin da aka rubo wannan sunan maf'ulin daga gare shi aka ce wani mutabbiru ma alau tatbira يدمروا su halakar da duk abin da suka samu rinjaye a kansa ma alau ma galabu abin da suka samu rinjaye a kansa حدثنا يا ابن بكير حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال Jabir bin Abdullahi Allah ya kare daga rufe ya ce كنا مع رسول muna tare da manzo Allah الله sallallahu alaihi wasallam تجني الكبافه muna daukan wato itacen da ake aswaki da shi ka ba su icen aswaki wanda yake danye نعم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wanda suke tare da shi عليكم بالاسود منه ku ringa daukan itacen da yake baki a cikin wannan فانه يبلغ ya fi kyau a ciki قالوا suka ce da shi كنت ترعى الغنم ya rasu da da ka yi kiwon dabbobi ne don wannan abu ne wanda wanda suka yi kiwon dabbobi su ake ganin sun sani قال ya ce manzala sai ya ce da su وهل من نبي الا وقد ai ba a taba wani annabi ba sai ya yi kiwon dabbobi
باب Yau kwa kwana na, ba ya mutu ta da musan sauki na na.